حدثنا حلاد شيء حلاد بن السري وكتيبة da kutaiba waɗannan dukan kamar yadda muka sani suna cikin rijalis sita an gabatar da magana a kansu kala su biyu suka ce haddasana wakilu wakilu ya yi mana hadisi an isra'ilu daga isra'ilu an hadisi shahada daga hadisi shahada an abi ubaida daga abu ubaida an abdullahi kala harajan nabiyu da hajati abdullahi duk inda kaji abdullahi a hadisi ba tare da ilafa ba shine abdullahi dan masu shine farkon sahabi ne suna abdullahi daga cikin ubadila din nan na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yana daga cikin masu siyarsa a sabon annabi ga baki dai shine farkon wanda ya fara karatun qur'ani a bayyana a cikin mushrikai lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala tana ake karatu a cikin dayar arkan bin arkan ce wallahi sai na sa bacin rai a cikin zuciya za mu zo hadisi a cikin buhari wanda ya fito a cikin maka ana dukan shi yana karatun qur'ani ana dukan sa yana karatun qur'ani Allah ya saka mu sabon annabi yawa a sai ke ce kala harajan nabi da hadisi manzo Allah ya fita dan biyan wata bukata nashi fakala sai ce alka misli salatatu ahjar ka nema mini tsakonkwani guda uku kala fa ta tuhu bi hajaraini wa rausatin sai na zo mashi da dutse guda biyu sannan kuma na zo mashi da turusu fa ahaza hajaraini wa alqarrausa sai ya jifa da shi wannan turusu din sai amfani da dutse guda daya sai yake cewa wa kala inna harikisu wannan ita turusan najasa ne rikisu ko kuma wasu ce almuradi bin rikisu wa hiya adimatul jinni shi ake kira rikisu alhadimatul jinni abincin jinni shine rikisu wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito nisa'i ya rawaito ibn majah ya rawaito qala abu isa imam tirmidhi yake cewa wannan hadisin mun lura da siyakin sa kaga ya ce ya amshi guda biyu sai ya jifa da turuso din to shi kenan waƙi'an a wani ruwan ya ce ilta misli kalifan ya ce nemo min na uku ɗin ya ce nemo min na uku wannan yana nuna shi ne misali ga yadda kama da mutum idan zai sarkin hoje ya yi sarki da duwatsu guda uku saboda insha Allah kallama mutum ya sarkin hoje da dutse guda uku bai samu ba a samu niƙaɗi ba sarkake mahalli din amma hadisin na nuna cewa in mun lura da zahirin hadisi kaga bai nuna cewa a wannan siyakin ya ce na uku ba to kaga akwai halaccin a yi sarki da duwatsu guda biyu kenan amma dai abin da malamai suka tafi abin da ya fi dama shine mutum ya yi da mara saboda misali hadisin da za mu karanta a gaba da manzo Allah yake cewa in za a yi sarkin gobe ya zama wucin ko da guda ɗaya ne in ya farkake la ba sa wannan ko ba yana nuna guda uku shi kenan ya tsaya daga nan ba idan ya danganta daga yanayin najasan da yanayin jikin mutum kaga in zai bukatu zuwa guda biyar har zuwa guda bakwai ma babu laifi a yi wadda sashi hadisin kamar mun karanta shi a cikin abu dawuda shi yasa ba sai mun tsaya fara da magana sai mun magana a kansa sai yake cewa a kala abu isa wa kazarawa kai su gina rabi haka kai su rabi ya rawaito hadal hadisi an abi ishaqa an abi ubaida an abdullahi nawa hadisi isra'ila ko daukacin hadisin isra'ila kaga misali an samu taba'a kenan وروى معمر وعمار بن زريق عن ابي اسحاق عن القمه عن عبد الله shi ma dai kaga mutaba'a na biyu kenan ba hadisi sai ce warwar zuhair an abi ishaq an abdurrahman bin al-aswad an abi al-aswad bin yazid an abdullahi to anan kuma kaga me yake nuna mana kaman kuma a sanadin hadisi akwai intirabi sanadi hadisin na dauke da intirabi sanadi mun dai san intirabi shine rawa ya kasance wannan sigan ya zo da wannan wannan ma'anan ko tabbili ko canji ko takadimi ko ta'ahiri a sanadi wanda shi ke bayuwa zuwa ga ake masanadi ilmul qarabi amma idan inqirabin ya kasance an samu da ifai ne a ciki sai kasance yayi suka hadisin amma in duk malaman da ake sama akwai yiwuwar ilikai tsakanin su sannan kuma suka ne to wannan inqirabin zai cutar da ma'anan hadisi ne wallahu alam sai ke shawara wa zakariya bin abi za'idin عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن أسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه إضراب إمام إمام الترمذي سيتي وانا حديثا كاغا أتنيش أفي إضراب معنى إضراب السند لا إضراب المتن إضراب ما سندين با متن با سيكي سوى حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا yace shin kun tuna wani abu daga Abdullahi sai yace a'a a kala Abu Isa Abu Isa kai yake cewa sa'alta Abdullahi bin Abdurrahman yace na tambayi Abdullahi dan Abdurrahman wannan Abdullahi dan Abdurrahman shine Imamu Dari ina san da yawa an san darimi wanda yana da musnad ko akwai musnad darimi musnad ne ko sunan na darimi malama hadisi musnad ne ko sunan ko sunan yake da musnad darimi akwai musnad na imam darimi to wannan darimi shine abdullahi bin abdurrahman yana cikin malaman mu'asarin buhari ne buhari ya yi rabo sosai akan shi misali abu hatim bin razi a cikin littafinsa na na ta'adilin tafiridi ya yi maganganu na gartattu a kansa wadda har ana ganin cewa a garinsu ma ba a samu malami kamar imamu jarumi ba to shi a tirmidhi ya yi ɗalibta a wajensa amma masu sunan nan na shine misali abdullahi bin abdurrahman mutum goma sha tara ne amma mafi yawancinsu daga masarukai ne sai da ifai kamar yadda misali masu fannin suka faɗa annar ayyar ruwaya fi hajiyar hadisi an abi isaka a sauku ya ce a ruwayoyin nan wanne ne fi inganci daga abi isaka kala ya ce falan ya kalli fihi bishiri bai hukunci da komi a ciki ba wasu alku muhammadan an haza ya ce wasu alku muhammadan an haza wani muhammadu nan yake nufi ko akwai wanda zai faɗa mana ya ce sa'altu muhammadin an haza imamu tirmidhi ne yake na tambayi muhammadu dangane da wannan to wani muhammad ya tambaya na imam bukhari wani lokaci zaka ji ya ce sa'alta abu abdullahi wani lokaci zaka ya ce sa'altu muhammad saboda shi muhammad bin isma'il al-buhari ne sunan duk inda ka ji tirmidhi ya faɗa saboda tirmidhi da yawa idan hadisi ya rikice mashi yana tambayan na sama da shi wannan kuma kaga ya aiki da sunnan qur'ani ko fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da yake cewa falan ya kalifi bishiyar shi ma imamu buhari bai faɗa mun komi dangane da hukuncin tambayan da ya akan hadisin abi isa haka ba saboda abi isa haka suka ne amma isra'ilu a sakko min hukuma sai yake cewa wa ka'annahu ra'a hadisu zuhairu an abi isa an abdurrahman bin afar an abi an abdullahi asbaha wa da fi kitabil jami saboda shi na ganin cewa hadisin zuhairu zuhairu daga abi isa haka daga abdurrahman bin al-aswad daga babansa daga abdullahi bin sheba abdurrahman bin al-aswad a wada'ahu fi kitabi al-jami shine misali mafi kama da daidai hakan yasa ya sanya shi a cikin littafin sa wannan sanin na cikin sanin sahih buhari qala abu isa abu isa ke cewa asahu shaw fi hadha in bi hadisu isra'ila shine maganar da yanzu na faɗa shi imamu tirmidhi ya ce mafi inganci a wajena hadisin isra'ila wa kaisu hadisin isra'ila da kaisu عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأثبت ده حديث أبي إسحاق من هؤلاء yace dalilin da yasa na dauke shi saboda shi Isra'ilu shine misali asbatu wa ahfazu daga hadisin Abi Ishaq daga haulai wa tabahu ala zalika Qais bin Rubai a Rabi'in afwan Qais dan Rabi'i yayi mashi mutaba amma nan ya kawo shi ne kawai da yi ishari amma kai su dan rabi idan ya muta ba ba lalai ne ake ibran kai su dan rabi ba ba lalai ne ake ibran kai su dan rabi a cikin muta ba abu me yasa saboda shi kai su dan rabi nan shine al-asli ana ce mashi abu muhammad al-kufi shine misali al-azbi ana ce mashi abu muhammad al-kufi sadukun ya kan shi kenan shi saduki ne ba suka bane ba fa ba asbat bane saduku kuma tare da haka ta gayyara lamma kabara lamma kabira yayin da girma ya kama shi sai zama ya yi asaran hadda shi ma ya samu cutar da suke ce mashi amnesia a cutan forgetfulness mantuwa sai yana ta gayyari don haka sai zama yana zuwa da manakir sosan da sannan kuma a cikin yana da da a cikin dan nashi kasan wani allah ya kan garce sai zama dan kuma shakili ne shi ma kamar yadda rabibin wancan hammadu bin salama yake masa to shi ma dan nashi sai ya sanya mai hadisi sai ne hau ba tare da arrangement ba shi kuma bai da bai kiyayewa sai ya rubuta hadisi a haka yasa misali yin mutaba'a da shi in ba inda aka san cewa kafin ya samu tagayyiri ba to mutaba'an bai da amfani nan wallahu ta'ala alam imamu tirmidhi na nuna mana abin da yasa ya ce mutaba'a da shi saboda mutaba'an qabla tagayyir ina fatan an fahimta qala abu isa abu isa yake cewa wa sami'tu aba musa muhammad bin al-musanna ya kulu muhammad bin musanna mun musa maganin shi a karatun buhari mun fara ma da shi muka buɗe karatu yau wanda muka ce duka malamai sun yi ruwaya a wajensa sami'tu abdurrahman bin al-mahdi ya ce na shi abdurrahman dan mahdi ya kulu ma fata min lazi fata min hadith sufyan wa sauri an hadisi kaga illa ma takaltu bihi ala isra'ila yace shi abdurrahman dan mahdi ya ce ba komi yasa hadisan sufyan wa sauri ya kubuce mini ba ban same su ba daga isa haka ruwayan da sai daga shi wannan isa hakan da muka wuce shida su sai ce illa lima takaltu biyi ala isra'ila sai dogaro na da hadisin shi isra'ila ma'ana ka bai na na maka karfin shi isra'ila wannan kuma ke nuna shi abdurrahman dan mahdi yayi ne ne yayi taskiyan shi isra'ila tare da misali ko bai taskiyan sa ba isra'ila kamar yadda shi kirmi zai faɗa sabitin kaza da sauran makamancinsu la'annahu kana yati biki atamma saboda yana zuwa da ruwaya mafi cika wanda idan muna son mu ga irin wannan abin da yake magana insha Allah idan mun zo sahihu muslim zaka ga irin wannan shi yasa muslim idan aka zo da hadisi yake da huska guda goma to imam muslim zai dauka a huskoki guda goma nan wanne ne yafi cika yafi nizami yafi daukan ma'ana to muslim da shi zai zo sai ya wadati da wannan hadisi sai ya ce maka a cikin babi da wane da wane da wane sun kai kawai sai maka sarbin sunayensu ba su ya zo maka da ruwayensu ba in ka ga musulun ya zo da hadisi ya sake zuwa da wani hadisin a wannan babin irin shi to akwai ƙari da wancan ruwayan ke da shi wanda wannan bayi da shi kuma in ba a zo da ƙarin ba ma'anan wannan babin da ya ba zai cika ba to sai musulun ya zo da hadisai guda biyu ko uku ko makamancin wannan a babi amma in ba haka ba musulmi na wadatuwa da hadisi guda daya in kuma insha Allah in Allah ya sa muna raye mun zo kan sahihu muslim din za a ga haka sai yake cewa wa qala abu isa abu isa yake cewa wa zuhairu fi abi ishaqa laysa bi zaka shi ruwayan zuhairu in yi ruwaya daga abu isa haka yace ban amince da ruwayan sa ba ruwayan shi daga abu isa akwai magana mun dai maganar zuhairu amma kaga shi ya ce imamul buhari kuma ya dauko hadisin zuhairu din saboda shi a wajen shi ila yana da dalilin da yasa ya inganta shi sai yake cewa la'anna sama'ahu minhu bi akhiratu saboda shi zuhairu ya yi ruwaya daga abu isa hakan ne a ƙarshen rayuwansa shi kuma misali gashi mun faɗa damun matsalar shi bayan rayuwa ya yi ƙarshe sai yake cewa ƙara samitu ahmadu bin hasan tirmidhi ya ce na ji ahmadu dan hasan tirmidhi ya kulu samitu ahmadu bin hanbali ya kulu na ji ahmadu hanbali na cewa idza samitu hadisa an za'id wa zuhairu fala tubali Allah tasma'ahu min ghayrihima yace idan ka ji hadisi daga Za'id da Zuhairu to ko baka ji hadisin a wajen wani ba ya wadace ka ma'ana su kadai in ka ji hadisi kaga wannan shine abin da yasa Buhari ya ne ya ruwaya wajen Zuhairu da yanzu muka wuce kaga shi Zuhairu dan a wajen Ahmad dan Hanbali da wajen Ahmad bin Isa Tirmidhi sika ne ma'amuni amma shi kuma Tirmidhin akan shi a ruwaye shi wajen abu isa haka yana ganin cewa laita bi zaka bai amince da ruwayansa ba saboda ya riske shi ne a ƙarshen rayuwa yanzu misali kamar ɗalibin da ya je wajen malam bala ne ya karatu ko wajen malam tanimu ya karatu a irin wannan gaban za ka kabarta shi da ɗaliban da suka karatu wajen shekara goma da ya wuce ba zai saboda da yanzu ba za su iya ba da karatun ba abubuwan karatun da yawa sun mance yanzu ta lafiya ake yi ta lafiya ake yi to shine misali kamar marakilin malamai damun malamai suna da marhali duk da ga daga shekara kaza zuwa kaza na malami kwakwalwar tana ja tana tafiya daidai shekara kaza zuwa kaza an samu tuba-tubai da irin wannan ko halin rayuwa ya bijiro da su ko hasara na gobara ko satan littattafai duk irin wannan imtihanat ne da ke bijiro ma malamai sai ke cewa a wal'a sai ke cewa illa hadisi abi isaka amma in hadisin abu isaka ne ba a ruwaya daga wajen su wa abu isaka ismu wa amru bin abdullahi as-sabai al-hamdani amru bin abdullahi bin ubayy shi amma imamu tirmidhi bai cika sunan nashi ba amru bin abdullahi bin ubayy tirmidhi bai kawo dan ubaydin ba as-sabai al-hamdani duka malamai shi kuma sun yi ruwaya daga shi abu isaka din shi ma sikatul mufsir abidin ga ibada ga yawan hadisi ga shi suka amma shi ma kuma rayuwar shi da kai karshe sai ya samu tagayyiri wata in ka duba malaman nan kalla ma ka ga wanda ya kubuta sai daidai ya yi mutu ne hijirar manzo Allah na shekara 129 alhamdulillah wa salamu ala rasulullah